الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان ازكى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مدفاتها وكل ذات ضلالة وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki mahalicin kowa da komai wanda a cikin ikonsa da kaddarawarsa har ya zuwa wannan lokaci muna daga cikin rayayyu sannan kuma a cikin ikonsa ya ba mu daman halarta a wannan masallaci mai albarka don tunatar da junanmu a kan abin da ya shafi ma'alimin diyanat an ce za a yi magana a kan muhimmancin sallah a jami'i muhimmancin sallah a cikin jami'i daga muhimmancin sallah a jami'i kamar da wayo ana so a nuna mana muhimmancin raya masallatai da sallah domin sallah a jam'i ita ce number one wajen raya wato kinan masallatai wannan matsala ce wadda take riga mun santa balarabe ce wai la jadida illa tajdid babu sabon abu sai dai sabuntawa matsala ce ta cewa kowane musulmi ya san cewa sallah a cikin jam'i abin da wadda ke mai muhimmanci sannan kowane musulmi ya san cewa raya masallaci abu ne wanda ke mai muhimmanci a rayuwar musulmi illa iyaka za mu bi umarni na allah maɗaukakin sarki da ya ce wa zakir fa inna zikira tamfawul mumini a tunatar da mutane ko da sun sani domin tunatarwa yana amfanar da mumini ka sani ka shagala sai aka sanar tunatar da kai kaza din nan ka ce ab a kaza sai ka tashi sai ka je ka yi don haka yanzu ka amfana sannan kuma Allah mu da mutum yana cewa sai zakaru mai yaksha wa ya tajannabu hal ashqa idan aka yi tunatarwa aka nuna mutane ga abin da ya kamata ga abin da bai kamata ba to mai jin tsoron Allah da sannu zai dauki wannan tunatarwa zai amfani da ita sannan shaki marar rabo shi kuma shi ne wanda zai watsar ba zai zama wato kenan ya amfana ba ta haka shi yasa za ka ga ranar lahira idan wa'insu sun shiga wuta idan mala'iku sun zo suka ce musu alam ya atikum nazir ashe mai gargadi mai tunatarwa bai zo muku ba ne to tunda an tunatar shi ne bai amfani da shi ba sai su ce me balakar ja'ana nazir zai ce haka ne tabbas mai gargadi ya zo mana mai tunatarwa ya zo ya tunatar da mu mai nusarwa ya nusar da mu bala karja ana nadir walakin menene walakin eh fakar zabna ko fakar zabna sai muka karyata karyatawa a nan ba sai sun fito da bakin sun ce karya ne ba na'a an ce su yi suka ki ko kuma an ce kar su yi fa sai suka je kuma suka yi daidai ke da sun karyata kuma wakulna mana zarala mai shayin cewa sai muka ce Allah bai saukar da komai ba wato ma'anarsa shine sai muna ga kaman wannan maganar ba maganar Allah ba ce tunda da mun tabbatar maganar Allah ne da mun dauke ta ba mu ma yarda cewa alkur'ani ne yace ayi kaza ba ba mu ma yarda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kaza tunda da muna da yakinin wannan ne da mun yi tunda ba mu yi ba ko mun yadda ko ba mu yadda ba daidai yake wato kenan da ba mu yadda ba to shi sa ba mu aikata ba a wata aya Allah madaukakin sarki ya ce za a tambayi mutane ma salaka kun fi sakar qalu lam naku minal musallina ku ko ya aka yi kuka shiga cikin wuta ya aka yi kuka cikin sakara wato abin zabe mala'iku mamaki dan musulmi a ce an gaishe a wuta ba gidansu ba ne bai kamata a ce an gaishe a gidansu ba ta ce a to kai ko me ya kawo ka nan ko annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa inna ummati ya atuna yawmal qiyamati gurran muhajjalin ko kuma yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjalina min athar alwudu al'umma ta ranar tashin alkiyama za su zo za a gane su saboda gurbin alwala suna da wato kenan hasken sofa ne fiskar su tana haske saboda ai suna alwala hannunsu da gadar zuwa nan yana haske ai suna alwala kafarsu kuma inda suke wankewa wannan gurin yana yana haske shi yasa aka ce in ka zo alwala kar ka shafa kafarka ka wanke kafarka saboda da shi ne za a gane ka don tashi alkiyama to za a gane su da wannan sifa to mutum ya zo fuskarsa tana haske hannunsa yana haske kafarsa tana haske kuma gashi a wuta kaga abi ko mamaki ga alama ya nuna cewa wani musulmi ne wala Allah mai sallah tun daga alamar alwala wanda yake sallah shi aka san shi da alwala amma sai gashi a wuta da haka shine zai bada mala'iku zai ba su mamaki su ce a'a ma salaka kun fi saka menene ya sa ku ya aka yi ga ku a cikin wuta kuma tare da kafirai sai su ce min labnaku minal musallin ba ma daga cikin masu yin sallah a jam'i tun da dai mala'ika ya gane sun musulmi ne ilmin suna sallah amma ba sa daga cikin masu yin sallah a jam'i suna sallah su yadda suka ga dama ko ba sa kiyaye sallah ko ba sa yin ta bisa ka'ida suna dai da naƙasu a kan wato kenan sallah to irin waɗannan abubuwa din suka sa wani lokaci dole muna buƙatar watakinan mu tunatar da junanmu watakinan akan abin da ya shafi muhimmancin raya masallaci ta hanyar watakinan salloli a jam'i ba kowa ya zai san muhimmancin sallah a jam'i ba sai wanda ya san muhimmancin ita kanta sallar a kansa hausawa sun ce inda aka san mutuncin goro to ana ake nema masa ganye idan aka samu ganye aka sa goro sai wata ba abin da ya same shi amma da mutum ya ɗaiban goro ya zo zubar da shi a kan tire ya bar shi sati ɗaya suka ga ya bushe sai lalace don haka inda aka san mutuncin goro a nan ake nema masa wata kenan ganye wanda ya san mutuncin sallah to shi ne yake kokarin yin ta a cikin jama'a ya kiyaye ta a cikin jami'i saboda wato kenan samun ladanta da samun cikakken wato kenan ba ta hakkinta da kuma sanin abin da zai girba ranar tashin alkiyama idan ya tsaye da sallah akan ka'ida wadda take aka dora masa akan ta to saboda haka wanda ya samu hidimcin sallah shi ke yin ta a jami'i wanda kuma yake ganin kamar sallah nauyi ne liability ne shine wanda yake son bari bari ba zai sauke ta ya tafi don haka zai yi tafi biri to kun ga ya biri ma ce biri biri ba kyau wannan kenan sallah abin da sa take da muhimmanci ya zo cikin hadisi a sallallahu alaihi wasallam yana cewa buniyal islamu ala khamsin yace shahadatu allah ilaha illallah wa iqamis salati an gina musulunci akan ginsikai guda biyar na farkon su shine shaidawa babu abin bauta da cancanta sai Allah shine tauhidi ko ma'ana ka furta kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah to wanda ka samu tauhidi kenan yanzu ka yadda kai musulmi ne to da ka zama musulmi fa babu wani rukuni sai ce sai tsaye da sallah shine na biyu shine na biyu da zarar mutum ya zama musulmi abu na farko dai mutum yana kafiri kana nasu ummatan wahida mutane al'umma ɗaya ne duk kafirai ko fa ba sallahu nabiyina mubashirin wa munzirin to Allah ya aiko annabawa su yi bushara su yi gargadi to annabi ya zo ya yi bushara ya yi gargadi to mutane wasu sun karba wanda ya karɓi maganan annabawa ya yadda gaskiya ce ya furta kalmar da suka ce a furta to ya zama shi musulmi kenan ko to da zaran ya zama musulmi fa babu wani abu da ya rage kuma sai sallah shine number one a matsayinsa na musulmi da bai musulunta ba sai mu ce kalmar shahada tukunne ya shigo musulunci amma fa tunda ya musulunta fa to babu wani rukuni kuma wanda yake yafi sallah muhimmanci shi yasa da yace shahadatu Allah ilaha illallah sai ce wai kamis salati shaida babu abin bata da cancanta sai Allah sannan sai ce sai tsaye da sallah to kaga wannan tana da muhimmanci sannan malamai suka ce azumi da zakka da hajji da bin iyaye da karatun alkur'ani da duk wani aiki da kasi na alkhairi a nan duniya aka zo aka koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sallah da aka tashi fallanta ta sai da aka yi isra'i da shi daga makka aka kai shi baitul mikdas ko aka yi mi'iraji da shi daga baitul mikdas zuwa sama da sidratul muntaha a can ne aka ce masa sallar nan guda biyar ga su farilla ne ka zo ka rika yinsa da kai da al'umman ka to wanda ya san protocol din da aka bi kafin aka wajarta sallah a ce muhimmancinta har ya kai ga bara a zo a gaya masa ga yadda ake sallah ga farillanta ga farillanta ga kaza kaza kaza dinta ba kamar yadda aka yi wa azumi kamar da aka yi wa zakka kamar da aka yi wa bin iyaye kamar yadda aka yi harkar shugabanci da harkar mu'amala noma kasuwanci duk abin da ka san musulunci ya yi magana a kansa a duniyan nan ko menene shi a nan duniya aka zo aka ga nisa amma muhimmancin wajibcin sallah sai da aka dauke shi tukunna aka bi wannan protocol din aka dauke shi daga makka aka kai shi baitul maqdis aka dauke shi daga can aka kai can sama ba dan koyo kawai don a ce masa salloli kaza farilla ne shikenan to kaga alaƙar ahlul azmi ta til azaim bigi sai bigi duk inda kaga babban goro sai me sai magogin karfe wannan shi yasa sai da aka je can aka je masa sallar nan kuma aka bi long protocol cewa sallar lokaci hamsin ne za ku na yi aka koma aka roƙa aka rage har ya dawo lokaci biyar amma aka ce ba a rage ladan ba in kai sallar biyar ladan sallar hamsin za a baka wannan haka ake tafiya saboda muhimmancinta to kaga wannan yana nuna mana cewa sallah tana da muhimmanci kwarai idan mun bi ta wata hanya za mu fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam da kanta yanda ya dauke ta da muhimmanci idan muka auna rayuwarsa za mu ga sallah tana da muhimmanci a shi a rayuwarsa domin da kansa yana cewa ji'ilat qurrata aini bi salat ni nutsuwata da kwanciyar hankali in ji daɗi a rayuwata a sallah ne kaga yanzu wasu ɗan musulmi za ga sa wani abanar da suna jin kaɗe-kaɗe wai shi ne suke jin daɗi suna raye suna ji maganganun arna da waƙoƙin arna sai in aka fassara maganar da ake wata sai ga dishi rini ta ce ba ta turawa ba dauki misali maganganun mawaka na fina-finai namu na nan hausa da kake jin abin da suke bada in ka cire kidan ka ware maganar za ka maganar duk shiri ne ta ne hoto ne banza ne babu komai a cikin ta babu wani ruhi a ciki wanda yake zai iya jan hankali amma wani wai a nan yake samun nasuwa wani da tsosan ya je zauna a majalisa ana ta taɗi a jin aman wannan a zagi wannan a yi maganar 'yan siyasa a yi maganar shugabanni a yi maganar malamai a yi maganar mabarata a yi maganar malaman makarantar boko a yi maganar malamai islamiyya a yi maganar masu noma a lambu da dai sauransu shi kenan shi kullum zai je zauna a nan yake samun natsuwa don haka wanda zai iya kawo karfe goma sha biyu a majalisar suna na dare har yanzu yana makara a sallah a nan ne natsuwarsa take wani natsuwarsa sai ya je ya kalli fina-finai na indiya wani kuma hankalinsa ya kwanta sai ya je ya kalli labari na sai ya je karanta labari na ya ji labari na wani kuma ya ga fina-finai na batsa da zai san irin irin wa'annan abubuwa amma wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ji'ilat qurrata aini fi salat ni nawa nutsuwar ko kuma ni tawa nutsuwar an sanya min ita a sallah ne don haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai kan ji dadi a jikinsa sai kan ji nutsuwa hankalinsa yakan yakan kwanta da haka wani lokaci yakan ce arihina biha ya bilal yana ta jira azahar ta yi azahar ba ta yi ba yana ta jira kasan wanda yake kaunan abu ba yana ga lokaci zurfinsa yana jira yanzu misali a ce kuje ku shiga layi za a zuwa bada kowa za a baci rabin miliyan an ce kuma lalle lalle yanzu za a fito a baku kaga za ka ga tsawon lokaci nan ne nan ne ba a bar ba nan ne nan ne ba a bar ba za ka ga kana ta ɗauki irin wannan ɗokin manzan Allah sarsara yake na lokacin sallah ya shiga lokacin sallah ya shiga don haka idan har haka ne kaga kenan kafin lokacin sallah ya shiga ma shi ya gama isti'dadin komai ba sai lokacin ya shiga tukun a lokacin ne wai zaka ce to burka dauki buta ba kaga yanzu wani ba zai dauki buta ba har sai ya ja an yi kiran sallah wani ma sai ya ja an shiga ana kokarin shiga abin nan shi yasa zaka a wasu guraren yaran ranar juma'a sun san masallacin da za su je sun san karfe nawa liman yake hawa mimbari kuma suna da abun hawa sai sun tabbatar ya hau kan mimbari sai su hau abin hasu bar kafin su iso an gama kudu ba shi ke nan abu ga sallah sai ta ba musu amma za ka ga wani in aka ce yau da jima ne tun da safiya gama duk wani ayyukansa karfe tara ya gama shi shiryawa ya yi komai da kuma ya ci abinci ya goge kayansa ya yi mai mai mai da sha biyu saura ya bar gida a garin nan na ga mutumin da karfe tara yake zuwa masallacin juma'a ya shimfa da sallah ya sa tara na gani da idona to amma kaga sanin mutuncin abin ne haka ne don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana jira bai lokacin sallah bai yi ba zai ce ai bilal a kira sallah mana lokaci mu dan jina nutsuwa arihina biha ya bilal to saboda haka sallah sanin muhimmancinta ta shi ne ya sa wato kenan mutum yake bata wato kenan lokacinsa sannan kuma sanin muhimmancin da yakan sa idan mutum ya zo sallah ya zama ya tara hankalinsa a gaban ubangiji yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zanna a gaban a sallah abin da yake tunani shine me Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yana tunanin lahira ta tunanin tashin alkiyama da abubuwan da zai faru don haka shi yasa shi dan ba lalle ne ya samu zuwa ya shiga cikin zuciyarsa ba ballantana ya kawo masa wani wasuwasi na duniya to irin waɗannan abubuwan idan suka taru a mutum da yawa su suke sa mutum ya zama sallar tana da muhimmanci a gurinsa wannan shi zai sa tun kafin lokacin sallah ya zama ya yi mata tanadi in alwala ne ya mata in ya tabbatar da cewa kafin lokaci kaza zai abin da zai alwalarsa ya tafi in abinan lokaci yana fadawa dama da alwalarsa ko kuma zai je kama guri in lokacin kama gurin ne babu abin da za a yi face wato kenan yana shirye ɗaya daga cikin magabata yake cewa shekara ta ashirin ban taɓa rasa ta da igama ba a sahun gaba sa'id bin musaid bai taɓa rasa sahun gaba ba a ce an fara ta da ikama baya sahun gaba ya kake zamanin wani mai muhimmancin sallah wata kira a cikin zuciyarsa yanzu wannan mutumi kenan kaga sallah shi shi kadai ke a gidansa shi da matarsa ko kuma a bakin shagonsa ko kuma a gindin majalisarsa akan gujukura sun shimfi da tabarma suna ta yi abinsu ko kuma ya ware shi shi kadai yana yi kayansa a masallaci yake sannan a masallacin ba baya zuwa a makare da dai sauransu ta wayannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da suke sa wato kenan wato mutane su ji muhimmancin sallah a zuciyarsu idan muka tara wadda su ne za su ba mu wato kenan karfin yin sallah a cikin jami abinda muke magana a kansa shine sallah a cikin jami muhimmancinsa muhimmancinsa ayoyi da yawa a cikin alkur'ani sun yi magana na farko allah maɗaukakin take na cewa warkawu ma'ar raki'in ku rika yin ruku'u tare da masu yin ruku'i ma'ana ku shigo cikin masu ruku'i ku yi ruku'i tare da su ai ma'anan wannan shi a fili ku yi sallah tare da masu sallah haka ne ku zo masallaci a yi sallah tare da ku a cikin jami tare da masu yin sallah a cikin jami wannan kaɗai za ta nuna mana muhimmancin sallah na farko umarni ne daga gurin allah waɗaukakin sarki allah ya ce warka'u ma'arrakina wanda ya san darajar Allah ya san kimar Allah shi yake sanin darajar maganan Allah ya san kimar maganan Allah maganar Allah Allah ba da kuki sarki ya yi umarni na biyu malaman usul suka ce al'amru ya tadil wujuba idza lam yakun thammata qarinatun tusrifu an zahirihi duk inda kaga an yi umarni to yana nufin wajibi ne je ka dauko ma'ana wajibi ne ka je ka dauko kar ka yi to wajibi ne an hana ka zauna wajibi ne ka zauna al'amari musamman aka ce in ya zo daga gurin Allah ko ya zo daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana nufin wajibi ne duk inda Allah madaukakin sarki ya ce ka yi kaza to wajibi ne ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi kaza to wani abin wajibi ne sai dai suka ce idza lam yakun hunaka karinatun idan har babu karina tusrifuhu an zahiri wanda za ta kau da shi ga barin zahirin ma'anarsa kenan zahirin ma'anan umarnin Allah wajibci ne amma yin akwai wata karina wadda ta kau da shi ga bari wanda ko karina ana iya gane ta a cikin siyakul kalam da Allah madaukakin sarki yace fa iza halaltum fasdadu idan kun gama aikin hajji ku je ku farauta kaga wannan ibaha ne al'amru bil ibaha ne saboda a baya akwai abin ya ayyuhallazina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum don haka yanzu farauta bayan an gama aikin hajji ba wajibi bane halacci ne tunda da an hana yanzu wannan ya zama wafi akwai karina da ta kawo shugabarin zahirinsa amma da Allah maɗaukakin sarki ya tashi cewa warka umma arraki'ina jama'a ku zo ku yi ruku'u tare da masu yin ruku'u to wani wajibi ne kuma anan babu wata karina wanda ta kawo da wannan ma'anar gabarin zahirinta don haka yin sallah a cikin jam'i al'amarin da wanda ke wajibi umarni ne na Allah Allah ne umarni bin umarnin Allah kuma lamarin da wanda ke wajibi ko babu wani dalili a nan gurin wanda yake a cikin ayan nan zahiri wato kenan wanda ya kawo da wannan aya daga barin wato kenan zahirinta mun bayyaci wannan sannan a wani guri Allah madaukaki sarki ya yi magana dangane da wasu mutane wanda ya yabe su mutanen kirki da ya bayani cewa fi buyutin azinallahu an turfa ya faɗi wasu ayyuka na alkhairi ce a rika yin su a cikin gidajen da Allah ya ba da izini a ɗaga ginin su su ne me masallatai ko yusabbihu laha lahu fiha bil guduyi wal asal ai sallah a cikin sa Allah ya ba da izini a gina masallaci kamar wannan ɗin nan kenan ko azina Allahu an turfa Allah ya ba da izini a ɗaukaka gininsa a gininsa sannan a yi sujada a yi sallah a cikinsa yi sabbi da fiha ko bil guduyi wal asal a yi sallah a cikinsa tasbihi a nan fasabbi bismi rabbika al-azim tasbihi a nan sallah ake nufi a yi sallah a cikin wannan masallatan Allah ya ba da izini a gina masallatai sana ɗaukaka ginin sannan a yi a sallah a ciki bilgudui wal asal safiya da maraice da safe a yi sallah da maraice a yi sallah amma wa zai yi sallar rijalun su ne wa'insu mutanen da la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillah wa iqami salat su ne mutanen da kasuwanci ko saye da sayarwa baya taba shagaltar da su gabarin wato kira ambatan Allah da tsaye da sallah saboda haka yanzu kenan masallatai da aka gina ba don kowa aka gina shi ba an gina shi don wasu mutane da ake kira su rijalun la tulhim tijaratun wala bayu an zikrillahi wa iqamis salati wanda kasuwanci ko saye da sayarwa baya shagaltar da su tulhihim ko kaga Allah ce alhaqum wa takathur alfahari da dukiya ya shagaltar da su to su kuma na Allah ce la tulhihim tijaratun tijara ba ta shagaltar da su wala bai un ko sai da sayarwa baya shagaltar da su an zikirin lahi gabarin ambatan Allah wa ya kami salatu zai ta sallah sai da sallah aina a cikin buyutin azina Allahu an turfa masallacin da Allah madaukakin sarki ya umarni wato kenan a gina a ɗaukaka su don haka wannan aya tana nuni cewa akwai wasu mutane wanda Allah ya yabe su su kuma aikinsu shine suna yin komai na sana'a suna komai na kasuwanci suna noma suna karatu suna komai amma duk wayannan abubuwan ba za su taba shagaltar da su gaba da sallar jami'i ba sallah ta jami'i a jami'i a jami'i suke a jami'i suke yin sallah mun gane wannan domin wanda baya sallah ba a daukansa daga cikin masu iqamin salati haka ne da Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakata ku tsaye da sallah ku ba da zakato daga cikin tsaye da sallah akwai yin sallah a cikin jami wanda baya sallah a jami'i za a za a dauke shi a cikin masu tsaye sallah amma dai za a dauke shi a cikin masu sallah ko to masu sallah ko ba kowa yake sharewa ba domin akwai wa'anda Allah yake cewa fa wailun lil musallin ko fa wailun lil musallin saboda sallar tasa alladina wa an salatihim sahun suna rafkuna a cikin sallah sai lokacin da suka ga dama sai yanda suka ga dama sai inda suka ga dama amma Allah ya haddada masallaci ya ce a zo a yi sallah ya kuma yabi mutane wanda suke tsaye da sallah din sannan kuma ya nuna sakamakon su wato kenan suna jin tsoron Allah yau kafu na yawman ta takallaba fihi alqulubu wal absar suna jin tsoron wata rana akwai ranar da zuciyar mutum za ta juya bayan da take ba ganin mutum zai juya bayan da yake ba ai kun ga ko a duniya in wahala ta yi wahala za ka riga ganin abu biyu in yunwa ta yi yunwa za ka ga biyu ko duka ya yi abin wahala ti wahala ganin ka zai abin nan Allah madaukakin sarki ya bada hikayan sahaba annabi sallallahu alaihi lokacin da suka shiga cikin wani halin kakani kai ranar da aka yi kanda ko yace idza gatil absaru wa balagatil qulubul hanajir idon ka sai ya kalle ka kalli mutum da sai ga mutum shida shida zai gani zuciya kuma ta taso ta taso ta zo da ta ta ta abin nan saboda kowa hankali saka da yake to wannan a duniya kenan amma akwai a ranar lahira za a yi wani abu fiye da wannan za a yi wani abu fiye da wannan wannan kawai misali abin da faru na a cikin duniya amma akwai ranar lahira abin da za a yi na farko za a tsaya shekara dubu hamsin ana jiran hisabi shekara dubu hamsin din nan a tsaye ake babu wanda zai shiga inuwa sai dai wanda Allah ya shigar da shi inuwa sannan babu abinci ba ruwa ba sha babu wurin zama ga rana ta zo tana zafarukar da mutane to wannan mutanen suna tsoron wannan ranar don haka sai Allah ya ce suna tsaye da sallah a cikin jami'i don haka wanda kaga duk yake tsaye da sallah a cikin jami'i yana tsoron wannan yakafuna yawman ta takallabu fil qulub wal absar to wanda bai san wancan ba da kake shi kake zaman zai bata lokacin sai zai tsaye da mutane ya tsaye da sallah a cikin jami'i amma wanda bai ya san wancan yanzu misali ga daki a cikin dakin nan akwai kumurci kai ka san akwai kumurci bakin kumurci kuma ma ya ina bai ci abinci ba ya kwana hankalinsa a tashe za ka shiga ba za ka shiga ba annama wanda bai sani ba fa zai shiga hankalin sakonce sai dai in ya shiga kuma hada dambarwar da za a yi to wanda bai san waccan ranar ba bai damu da sallah ba a cikin jami amma wanda ya sa a kowane ranar wallahi ya damu da sallah a cikin jami jama'a ta yan uwana musulmi ta yadda za mu fahimci cewa sallah tana jami tana da muhimmanci mu lura yaƙi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke yi amma Allah ya ce su sallan jami'i kun gani duk da fa cewa ubangijin da yace su sallar jami'i shi yake cewa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj addinin nan mai sauki ne Allah bai kawo muku takuri a ciki ba amma duk da haka sai ya ce in za su yi sallah a lokacin yaƙi su yi jam'i su yi jam'i wai za kuma tafi ba tsamta lafumu salat in dai ma da magana cikin su lokacin sallah yayi ka tsayar musu to ka tsayar musu da sallah in kun ka tsayar musu da sallah falta kun dai fitun minhum ma'aka a samu wasu jama'a daga cikin su zo su sallah su jam'in wa'ansu kuma su tsaya su gadi in wayan sun gama sallar su su wayanta masu gadi su zo su sallah da su je su gadi su muhimmancin sallah ya kai wannan ma abin din don haka sallah a jam'i in ba a bar ba a sassauta maka a filin yaki ba dan me za a sassauta maka a zaman gida a zaman gida mun fahimci wa'ina abubuwa to saboda haka akwai ayoyi da suka yi magana akan wato kenan muhimmancin sallar jami'i sai dai in mutum wato kenan bai san su ba ko kuma bai fahimce su ba ko kuma bai ɗauke su da muhimmanci ba ko kuma yana ganin kaman abin da Allah ya faɗa nan ba haka ba ne to shi ne sai watsi da sallar jami'i amma wanda ya san su ya san asalin su duk wanda ya san asalin goro zai nema masa gani zai nema masa gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana ya kwadaitar ya ce sallah a cikin jama'a ta fi sallah mutum shi shi daya ko ya a shagonsa ko ya a bakin kofar gidansa ko ya a majalisarsu da daraja 27 haka ne da daraja 27 wanda bai gane lissafin ba zai kama abu mai sauki ne aini na riga na yi sallata ai na yi sallata fa azhar ne na yi dauki misali yanzu rana daya safiya kai kai kai daya azhar kai kai kai daya la'asar kai kai daya magariba da isha kai kai daya ladan ka nawa biyar ko idan ka zo kai a jami'i na an baka 27 ta an baka 27 sau biyar 27 sau biyar alisafa mana nawa ne lada kai kana da lada biyar shi yana da lada ɗari da talatin da biyar don Allah akwai bambanci tsakaninku to inda aka samu wata ɗaya fa sai kana da biyar sau talatin na wata ɗaya kenan ko shi yana da ɗari da talatin da biyar sau talatin akwai bambanci ya za mu a kasara da inda Allah ce walal akiratu akbar darajatin wa akbar tabdilan ranar lahira kai ka zo da lada biyar shi ya zo da lada 130 dan Allah ko a duniya ne kai a makarantar boko ka samu maki biyar ya samu maki 35 a CA da Allah waye yake gaba a cikin CA ka kafa yanzu kawai biyar kake ne ma ka cike CA ka cap to duk inda aka shekara haka dai ɗabi'ar ka baka damu da sallah cikin jan'i ba wani irin hasara kake a rayuwa mun fahimci wannan al'amari don haka wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada da yawa mutane ba su gane lissafin sa ba wallahi shi yasa suke wasa da sallah a cikin jami'i amma da sun fahimta kamar yadda sa'id bin musayyib ya fahimta da ba haka lissafin zai zo ba to saboda haka yin sallah a cikin jama'a yana da muhimmanci kwarai da gaske sannan hadisai da yawa sun kwataitar da mu wato kenan sallah a cikin jama'a abdullahi dan mas'ud Allah madaukakin sarki ya da shi yake cewa yana ba da siffar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala kad ra'aytuna nagiƙa mu mun samu kanmu mu sahabban annabi wa ma ya takallafu anha illa munafiqun babu wanda yake jinkirin zuwa sallah a jam'i sai munafiki yace ma'alumun nifaki wanda kowa ma ya san munafiki ne duk wanda kaga baya zuwa sallan jam'i mu a zamanin mu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da muka za muka zarce sai muga duk munafikai ne duk munafikai ne kusa ko munafiki shi dama a cikin musulmi ake samun sako sannan ko munafiki yana sallah illa iyaka Allah ya ce wala yatuna salata illa wa hum kusala ko ba sa yin sallah sai dai a cikin kasala saboda ba za su zo cikin jam'i ba a yi sallah tare da su don haka abdullahi dan masaudi yake cewa mu dai mun samu kanmu wala kad ra'aytuna wa ma yatakallafu anha illa munafiqun wallahi mun samu kanmu a cikin sahabbai ba ma wato kenan ganin wanda yake kin zuwa jam'i daga bayan mun zo mu race zuwa samu ga cikin munafikai yake kuma yace ma'alumun nifaki wanda yake a fili kwalo-kwalo shi munafiki sannan sai yake cewa walau annakum sallaitum fi buyutikum na rantse da Allah da za ku je kuna yin sallah a cikin gidajenku a wani riwaya ce wa taraktum masajidakum ku bar masallatanku ku ki zuwa ku yi jam'i la taraktum sunnata nabiyakum to na rantse da Allah za ku bar sunnar annabi ku in dai za ku je kuna sallah a gida ko ku kadai ko a bakin shago ko ku kadai ko a gindin maina ko ku kadai ko a majalisa ku ki ku zo masallaci ku yi sallah yace wallahi za ku bar sunnar annabi ku yace walau annakum daraktu sunnata bi ku la kafartum kuma wallahi kuka kuskure kuka bar sunnar annabi ku wala za ku kafirta da ku kafirta saboda haka kenan kaga yanzu wanda duk ya zama baya zuwa sallah a jam'i idan muka yi analysis a ƙarƙashin maganar abdullahi bin mas'udin allah ya da shi na farko ya bar sallan jami na biyu ya bar sunnar annabinsa na uku kuma na tsorace masa wutar zai bar sallar ma zai bar sallar ma domin tafiya tafiya tafiya tafiya za a ta yi har ba zai ankara ba sai dai gaishe a cikin watakinan wani yanayi wanda shi makansa bai san inda zai fada ba to saboda haka lamari ne wanda yake mai muhimmanci daga cikin abin da zai nuna mana munin kin yin sallah a cikin jami'i ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laqad hammamtu an amura bis salati hakika na himmatu a zuciyata zan yi umarni a kira sallah fatukamu a zo a tada ikama ta sallah ai sahu kowa ya jira a sahu a tada ikama sannan sai in sa wani mutum ya zo ya limanci ni na ƙi sallar na fita waje ba an ɗaliku ma ibiri jalin in ɗaibi waɗansu zaratan samari matasa tare da su tafi kowa ya ɗauko kaya kaya na ice ila qaumin la yashaduna salata mu je gidan mutanen da ba sa zuwa a sallan jam'i da su a kewaye gidan da itatuwan nan a can na wuta fa yace fa ahrika alaihim buyutan in kone gidan suna ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yace nahi mata zan yi wannan wallahi na ne zan yi haka duk wanda baya zuwa jam'i ina ji gara sai na sallah a gida ko to na da na yi niyan zan je ni in sa aje kaga in aka shiga sallah kowa zai dauka annabi yana yana sahu jama'a suna sahu ko sai in ce wani yazo ya limanci ni sai in fita da wayansu mutane mu je mu kone wayannan mutane a cikin gidajen su amma ne ban yi hakan din ba ban yi hakan ba amma yanzu wannan me yake nuna maka yace na yi niyan zan yi haka amma dai ban yi ba me yake nuna maka tsawatarwa yana nuna tsawatarwa cewa ashe rashin yin sallah a cikin jabi hasara ce wanda take wato mummuna mummuna mummuniya to saboda haka rashin sallah a cikin jam'i yana daga cikin wato kenan abubuwan da wato kenan suke masu muni a cikin wato kenan al'umma dan haka wayannan ayoyi da muka karanta da wannan hadisan da muka karanta da wannan athar Abdullahi Zainna Ali bin Abi Talib yake cewa la salata li jalil masjidi illa fil masjid duk wanda yake makwabcin masallaci ne ga ka ga masallaci kana ji ana sallah kuma kai ka ka zo kuma kai sallar ka kai kai daya baka da wannan sallar wannan magana sayyidina ali bin abi talib ne mun gane alama usulul hadis suka ce idan sahabi yayi magana wanda yake za ta iya tafiya zuwa ga fahimta to za a dauke ta fahimta ne amma idan yi magana abin da yake wato kenan babu fahimta a cikinsa to ana ɗaukarsa maganan annabi sallallahu alaihi wasallam ne yi domin a sayyidina ali fahimtarsa ba za ta gano masa cewa an karbi sallar mutum ko kuma an ki karban sallar mutum ba wannan na Allah ne amma sai ya ce duk mutumin da yake ga gidansa ga masallaci baya zuwa ya sallah a cikin masallaci wato wannan mutumin Allah madaukakin sarki ba zai karbi sallarsa ba yace la salata liman dalil masjid illa fil masjid babu sallah ga makwacin masallaci sai dai a masallaci ma'anan wannan ba shine sai sallah kai ba ka zo kai taka kai dai ba a aka zo kai sallah warka u ma'ar raki'ina da zo kai a cikin mutane ai jam'i wato kenan tare da kai shine abinda wato kenan yake to wannan zai nuna mana cewa ashe sallah a cikin jam'i wato kenan abin da wanda yake mai muhimmanci mai muhimmanci idan baka zo an yi ba ba za a bara baka ladin sallar ba sannan ga hadisin a'ama makafo ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ni makafo ne madina da kake ganin ta akwai ramuka ga kwari irin su kunama da sauransu wala ka'idali ko ba da jagora afa usalli fi baiti an bani izini na rika yin sallah a gidana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ga makafo ne ga shi tsofo ga ba jagora ga dai yanayi da in ka gashi dole ka tausaya masa annabi sallallahu alaihi ce masa ba matsala ka je kai sallah a gidanka an dauke maka ya kama hanya ya yi nisa annabi sallallahu alaihi kai ku je ku kira mishi zo zo zo zo sai zo aka ce masa a tasma'u nida kana jin kiran sallah ko kuma wani riwaya ce a ta saba wa hayya ala salat kana jin ana cewa hayya ala salat yace eh ina ji sai ce to ku zo sallah in dai ka ji an ce hayya ala salati to ban ga dalilin da zai sa na baka izini kai sallah a gida ba don haka kina ina zai sallah ya zo masallaci a yi sallan jam'i da shi a sallata annabi sasa ya tausaya masa a hankalce kuma ya cancanci a tausaya masa amma lamari ne wanda nake na ibada bayan ya tafi aka faɗakar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba haka aka yi alama ne yake ba saboda mutane daga cikin labiyar su shine idan ka ba su inci da sai su tafi kilomita daya sai su tafi kilomita daya don haka ka ce ka dawo da shi ya dawo da shi ce a tasmawun ne da bayan Allah kada jin kiran sallah yace ina ji sai ce to ka ansa ka ajib ka ansa don haka ba dauke ma makafo tsofo a gari mai yawan ramuka da duwatsu da kunamu da sauransu ba dauke masa ya zo sallah a cikin jam'i ba kai da kake lafiya dan me za a dauke maka kuma a lokacin sa babu lasifika kai yanzu duk inda kake lasifika tana kai maka yanzu daga masallacin kofar fadin an kira sallah anan sai ka yi kuma ta hau kan kowa lokacin sallah ya yi kuma kowa ya nemi masallaci ya je ya sallah wato kenan a cikin jami to wa'annan suna nuna mana muhimmancin wato kenan sallah a cikin jami a masallatai tare da jama'a da neman wato kenan albarka wato kenan ta jama'a ta haka yan uwana musulmi daga cikin abubuwan da yake kusantar da mu zuwa ga Allah madaukakin sarki akwai sallah a cikin jami Allah madaukakin sarki na cewa inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ko ka annahum bunyanun mursus Allah madaukakin sarki na sa wanda suke gogormaya don daukaka addinin sa a gansu sahu sahu kaman kai ka ce wato kenan gini ne wanda aka jera bulo din sa sai wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala tasfura gaba tasful malaikatu ba za ku yi sahu mai kyau res in ga ku abai sha'awa ba kamar yadda mala'iku suke yin sahu saboda haka ka shigo cikin sahu ai sallah tare da kai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar annabi sallallahu alaihi wasallam har yaba duniya abin da ke karantar da mutane sallah a cikin jami'i bai yi rangwame a kowa ba bai yi rangwame a kowa ba sai dai wanda rangwame ya zama tilas sai an masa kamar marar lafiyar da ba zai iya tafowa ba marar lafiya wanda ba zai iya tafowa masallaci ba bayan da ya iya wanda tana ma kuma yanzu Allah ba da kake sarki ya kawo mu zamani an yi dibajin abubuwa yanzu ka je wasu masallaci zaka ga akwai kujeru na marasa lafiya sai a gunguro a kawo ka sai aka zo ka zanna akan kujera kai sallar ka kaga an sake kawo mana wato kenan sauki akwai wani bawan Allah a azare din nan wanda kullum na tana rayuwarsa tana ban sha'awa sa'in ka tabu marigayi Allah ji kansa sallah biyar din nan kullum a jam'i yake zuwa ai da shi tun yana zuwa da karfinsa har ya gaza ana kawo shi a mota wallahi sai zama har sai da aka kai matsayin da sai an ɗora shi a kan wulciya a turo shi kofar gida a ɗauke shi da wulciyar a sa a cikin mota a zo da shi bakin kofar masallaci a sauke shi da shi da wulciyar a dora shi akan wulciyar a tura shi akan shi masallacin san shi a sama in yi sallah a dawo da shi a haka mai da shi gida haka yake har Allah ya karɓi kwanansa har Allah a nan nan azare bakin mutum kamar mu saboda me sanin muhimmancin sallah a cikin jami'i yanzu na muka magana Abdullahi bin Sa'id bin Musayyib wadda ake ce masa akirin mutakaddimi shekara ashirin ko sama da ashirin ba a taba ta da ya ce bai taba misin din ta da ikama a cikin masallaci ba kuma kai nazari ka ga mafi yawa abubuwan da suke samu rasa jam'i abubuwa ne na duniya abubuwa ne na duniya na taba kaiwa ziyara a wata dan uwana aboci ma'aikacin banki ya zo zai yi sallah sai ce kai wannan aiki namu wannan aiki namu mu ba mu sallah a jami'i akan lokaci ba ba mu ziyara gurin yan uwan mu ba saboda ba mu da lokaci ba mu kaza ba yace yanzu wannan muka mutu da zamu faɗa wa Allah ba da kake sani wala zan bar aikin nan shi da kansa yake guna gudu sai gashi ya bar aiki idan canja aiki yanda ashe aqidarsa zai samu lokacin da zai rika yin sallah a cikin jami'i bai jima ba kuma sai Allah karɓi kwanansa Allah karɓi kwanansa to kaga dole kai ta nazari cewa akwai iyaka idan iyaka ta zo ta ba a same ka da cikakkiyar sallah a cikin jam'i ba akwai matsala wa'yansu sukan yi nazari akan wannan wadannan wana na yabe shi akan wannan tunanin nasa ya bar aikinsa saboda baya ba shi daman yin sallah a cikin jam'i wannan baki da baki yake gaya min a matsayina na dan uwansa kuma daga nishin shi yake wannan kwamfilin nan haka tsakaninsa da Allah ba an kara ba ba yi shekara ɗaya ba sai na je ya bar aikin da ya bar aikin sai Allah ya canja masa da wani Allah ya canja masa da wani sai zama ya koma yana yin sallarsa irin yadda yake so a cikin jami'i ba fi wata ko shekara ɗaya ko biyu ba kuma sai Allah madaukaki sarki sai ya karbi ransa akan yana wannan don haka idan ya zama da kan cewa ba ma yi sallarsa lokacin da muka ga dama ba ma nazari a kanta gaskiya wata kenan akwai matsala to da ka yan uwana musulmi sai da sallah a cikin jam'i abin wanda ke mai muhimmanci ana nuna mu lokaci yayi abin da muka faɗa daidai Allah ba da kuke sarki ya sa masa albarka Allah ba mu ikon aiki da shi abin da muka kuskure Allah ya gara da mu kuskuren Allah ba mu ikon gyarawa da kuma ya mana والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا zan iya sauka ko da kan nan
Allah saka da alkhairin cikin mutuna a bayan da wasu abu na da wura ta hanyar shafi sallar da kuma rayuwar sallatai wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina kafin a gina masa gida ko mahalli da ya zauna abu na farko da fara yi shine gina masallaci don haka wannan yake nuna kan cewa idan an je gari ko mutum yana so ya gina gida ko yana so ya gina gari abin da ake da bukata shi ne sai an gina masallaci kafin gina din da za su zauna a cikin sa don haka gina masallaci yana da matukar muhimmanci da kuma ra'ayi shi masallaci ne sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya gama da kan cewa la salata fi masjidin alladhi la yaqutuna fi babu sallah a cikin masallacin da yake ba a kira sallah a cikin sa wannan yake nufin cewa sallar jami'i ana yin sa ne a cikin masallacin da kiran sallah a cikin sa ba a musalla ba wanda yawancin wuraren da ke sallah a wuraren da muke zama ko kuma wanda muke wannan za ka samu ba a kiran sallah ko sai dai idan lokacin sallah yayi a tashi ya sallah Allah ta ya samu kai Allah ta ya samu dace a za mu ga dama inda tambaya ku da yi a yi tambaya wa kafin zuwa
to tambayar da ake shi ne idan mutum bacci ya ɗauke shi har aka yi sallah a masallatai ya tashi zai ya gida ne ko kuma dai sai ya zo masallaci an sa shi ne sai ya zo masallaci ya tako masallaci ya yi saboda rashin yin sallarsa a masallaci a wancan lokacin yana da cikin uzurin da shari'a ta karba aka ce an ɗauke alkalami a kan mutane guda uku ko ɗaya daga cikinsu shine anna'imu hatta ya staikas in mutum yana bacci har sai ya farka to saboda haka da ya farkan nan to sai ya zo ya yi ta masallaci saboda ai daga ta abubuwan da mun faɗa ba kan muhimmancin zuwa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya fita zai tafi masallaci duk taku daya ana rubuta masa lada duk taku daya ana rubuta masa lada duk taku daya ana masa rubuta masa lada kuma ana kankare masa zunubi har ya isa masallaci har ya je ya sallah kuma har ya dawo gida duk ana rubuta masa wannan shine dalilin yasa banu salma da suke can baya garin madina kawai misali a ce masallacin kofar fadan nan ba da mutanen ba a lokacin masallaci guda ɗaya na cikin madina na annabi sallallahu alaihi wasallam shine babba a ba akwai masallaci guda ɗaya sannan akwai kuma daga baya fara samun masallatai amma dai na farkon shine guda ɗaya suka ce za su taso daga bam su dawo kusa da fada su gina dakunan su da gidajen su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a banu salma diyarakum tuktab atharakum ma'ana ilzimu diyarakum ku lizimci gidanku za a rubuta muku taki taki taki taki da kuke har zuwa masallaci sannan ku koma akwai wani mutum ɗaya wanda kuma shi kuma gidansa har ya wuce na bani salma ne haka yake tasowa kullum a ya za la'asar magriba isha safiya da shi ya ce ta wasu suka ce masu to amma ka sai jaki mana kana dan tafowa akai ga tsafin rana wani lokaci ga asuba da daddaren nan in ka taso da sauransu ga kwari ga kwazazzaba cikin garin madina sai ce hali ba zan sai jaki ba takun da nake yi nake so Allah ya rubuta min lada manzo Allah sai ce ka samu wannan sauraka shi kansa zuwa masallaci falalarsa daban ce duk takun da kake yi rubutun lada ake yi shi yasa wanda ke na wanda ya sallah a kofar gidansa ko wanda ya a gidansa ba zai samu wa'annan abubuwan ba kaga kari akan wancan ladan da muka yi kenan ko wanda ya sallah a gidansa yana da ladansa daya a rana yana da ladansa biyar wanda ya sallah a masallaci bayan wancan ladan sannan tattakinsa zuwa masallaci lada ne komawarsa zuwa gida lada ne sannan sai an sa su ce ina hada kun fi salati ma da bace salatu hiya ta abasuhu idan ka zo ka zana a masallaci kana jiran sallah malaku za su rubuta maka kana ta sallah ai ta rubuta maka lada har sai ka fita har sai an yi sallan ka fice in dai kana jiran sallah daidai kake da mai yin sallah haka za a yi ta rubuta maka lada sannan malaku za ba za su kyale ka da rubuta lada ba kuma za su rika maka addu'a Allahumma ghfirlahu Allahumma arhamhu Allah gafarta wasu Allah ka abin da haka ba za ka taba hada masallaci inda za a ware babi guda a zo a yi magana akan fadailul masajidi falalan masallatai masallatai wato kenan da mutane ba za su dinga wasa da masallaci ba sadaka a karbar Allah za ka zo masallaci kai sallah shi ne fi alkai to masha
to Allah saka da kai abu na gaba da karshe shi ne za mu da shi ga ya da cikin sunan wannan masallaci da wasu wasu wanda a jawo da ya da